اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu sati na biyu domin ci gaba da karatu wannan littafi Aibatul Gawwa wanda Sheikh Yusuf Nabhani bin Ismail ya shirya shi domin nuna murna da farin ciki da samuwa Annabi Muhammad wanda mu ma yanzu duk zaman nan da muke yi tun daga satin da ya wuce in ka kalli fuskoki sun fara canzawa saboda an fara jin lu'ulu'i na sayyidina Rasulullah Allah ka kara mana san shi alhamdulillah kafin mu ci gaba a na farko dai muna ta kawo nan mu murna da abin da ya gudana jiya wanda na san cewa ko baka tambayi ɗan uwa ba daga lokacin da magangaman sha biyu ta kan kama zuwa karhe biyar to na tabbata a lokacin ko mutumin da ya danne ka zai yanka ne bai yi sa'a ba in ka gan shi a lokacin za ka ga masoyinka don duniya ta garinmu ta ɗau harami ko ina ka kewaya ba wanda za ka ji ana ambato sai annabi Muhammad. Amma ni abin da ji ya burge ni wata mu'ujizan manzon Allah. Ashe in ana bikin annabi manta na kowa ake. Ba jiya ba ne ɗaya ga watan Oktoba ana bikin ana bikin ‘yan difanda. Da Allah ko feda ka gani. ba kai kaɗai ba kowa ma dan Allah akwai wanda ya tuna har kafiran duk sun bi masu injiniyan nan kowa ma ya bi kowa ya bi an manta ashe in ana bikin sai na rasulullah mantawa aiki to kaga wannan ashe babu wanda za a iya kwatanta shi da manzon Allah alfaza zina ce mana wai afiyar rasul man bil hashimi shabbahu wai a cikin annabawa ma ba individual din mutane ba annabawa ma akwai wanda za a kwatanta da annabi to da haka wallahi ni jiya abin da ya tabarge ni kenan ya tabarge ni ashe dai son wani abu in ba annabi ba kame kame da haka muna gode ma Allah Allah ka kara mana san manzo Allah Allah ka kara mana san manzo Allah kuma biki na biyu sai ranar sha biyu ga wata kuma kai sa'a a ci wajen karfe hudu na asuba kana zaune kana jiran lokacin da sakan ɗin hasken Allah ya biyo su wannan lokacin Allah kai mu lafiya a ce a rayuwarka baka samu wani sakan ba sai wannan sakan din guda ma'aiki na zuwa cikin nan shi ka samu ka gama arzikin duniya da lafiya da ka Allah ka kai mu wannan rana da ka ƴan uwa a daji ƴan uwa a zabura annabi ba wasa ne kiya kawai tsohuwa ba ta iya tafiya sai ta dogara sanda ta ce annabi Muhammad tsoho na kokowa da yaro kai in ma ta tarnike ana akara muka Allah sai kaga almajiranka gabanka jazaba ta dauke shi abinda ake faɗa annabi Muhammad da haka wannan rana Allah ka maimaita mana ita Allah ka maimaita mana ita kuma kun ga ana cewa ashe in za a yi bikin annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ba a talauci yadda mutane ke ta kuka da ka ce a bada taimako ga ana zaro tsohon naira biyar naira goma ashe bikin annabi ne bai zo ba duk in ka ga mutum ɗari to mutum tisikin sun yi ɗinki to ina talaucin ina tashin hankalin da ake cewa muna cikin tashin hankali muna cikin bala'i yana ina jiya ashe da annabi ya zo komai ya wuce to Allah ka wutan mana da shi. Amin. Farwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. سيدا رسل يا أبا الكون يا أول خلق يا من إن جاءوا سيدا رسل يا أبا الكون يا أول خلق يا من به الانتهاء سيدا الرسل يا أول المولد يا أول خلق يا مبدئ الإنشاء سيدا رسل يا أبا الكون يا أول خلق يا من به الانتهاء سيدا الرسل يا أول المولد يا أول خلق يا مبدئ الإنشاء وهو لكل والد وأبو الكلك جميعا وهم له أبناء سيدا الرسل يا أول المولد يا أول خلق يا مبدئ الإنشاء رحمة العالمين كل نصيبا لا لكن تفاوت الأنسباء سيد الرسل يا عمل حولها والخلق يا من به الانتهاء فاز منها روح الأمين بسام قد أصاب الأمان وهو ثناء سيد الرسل يا عمل حولها والخلق يا من به الانتهاء وبه آدم جنى الأبو غلوا فوجان قد جاءه الإجتباء سيد الرسل يا عمل حولها والخلق يا من به الانتهاء shehu yusufun na buhari bayan ya lissafa maka cewa al'arshi daga annabi take shimfiɗar duniya daga annabi take alƙalami daga annabi yake abin da ya rubuta daga annabi yake rubutun da ya kan allo da allan daga annabi suke ya ce maka kai falakai da candararrun abubuwa da zawatu da asma'u da nujumu da nuru da shamsu da badaru da basairul busara'u yace dukkan su daga manzo Allah yace to dan uwa yace bari in daina maka lissafi fa huwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama li kullin walid mahaifin kowa ne annabi mahaifin kowa ne daga in ka ce waye baba in an ce waye babanka ka ce ni dan annabi sama waye babanka annabi ƙasa waye babanki annabi aljanna waye babanki annabi wuta waye babanki kowa ɗan annabi ne mun gode da wannan sharaftaka yanzu da duk mu ƴaƴan manzon Allah ne. saboda asalin mu daga manzon Allah ne. yace wa abul khaliqi kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine uban shine uban dukkan halittar Allah baki ɗaya jami'an baki ɗaya wahum lahu abna'u kuma duk wata halitta Allah ƴaƴan annabi ne shi yasa Allah yake mashi bil mu'minina raufun rahimun in ka kalli laqad ja'akum zaka ga dukan sufofin iyaye ne Allah ya dauko yace to shi annabi in kai danka ai to shi annabi kowa haka yake ba Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum ma anittum duk abinda kuke jin ya dame ku to kuma dai duk abinda kuke jin ya dame ku azizun alaihi shi ma yana damun annabi idan kudin cizo ya ciji da yana kwance da kusa da uwar shi idan ya fasa kuka wa aka tada mu hankali to kai ma in kudin cizo ya cije ka to annabi aka tada mu hankali in kai tuntube ka ji raɗaɗi azizun alaihi ma amintu abin da ya dame shi din abin da ya dame ku yana wuyata yana jin damuwa kuma yace harisun alaikum annabi mai kwaɗayin alhairi ne gare ku duk abin da ya ji zai shigar da ku aljanna annabi alayhi salamu wannan abun kokari yake ya jawo shi dan ya shigar da ku aljanna yana gaya mana cewa babu wani abu da zai kusantar da ku daga aljanna sai da na gaya muku shi yace ko babu wani abu da zai nisanta ku daga wuta sai da tsoratar ta ku game da shi da Allah yanzu idan uwa daga ɗanta ya je ya buɗe farar zai sha ruwan sanyi me za ta ce yi maza ka gama shan ruwan ka ruwan kake ka amma idan ta ga zai saka hannun shi a ruwan zafi sai ta ce maza ka gama saka hannun aike ka me za ta ce to shine azizun alaihi wa alaikum harisun alaikum hada da ruwa kawai da annabi sai Allah ya ce shi kuma nan bil mu'minina raufun annabi mai tausasawa ne ga mumini duk halin da ya ga mumini ya shiga to manzo Allah yana cikin wannan damuwa manzo Allah ga wakin sabban shi gari kawai sai ya fashe da kuka manzo Allah alaihi salam wata rana yana kwanci a gida sai tsiyen shi sayyidatuna Zainab alaihi salam sai ta aiko tace a ga ma annabi dan ta bai da lafiya manzo Allah ya zo ya ga halin da yake ciki tace ya rasu tace manzo Allah yace ku je ku ga mata ta yi haƙuri inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aqa ta yi haƙuri shikenan ta ƙara aikowa annabi ce a ce ta yi haƙuri ana ukun ta ce to ku ce mu annabi in bai zo ba ni zan zo annabi alaihi salamu da ya je aka ɗauko yaron aka ɗora ya ɗora akan cinye shi da ya ga yadda yaron ke fuzge-fuzge mai hadisi na cewa wa nafsuhu ta kakau zuciyar shi tana fuzge-fuzge raina kai ya kawo mai koya hadisi ya ce kawai da manzo Allah ya kare shi a fadat aina sai idanuwan manzo Allah suka zubar da hawaye sallallahu ta'ala alaihi wasallam kawai sai idanuwan manzo Allah suka zuba da hawaye saboda wannan ganin jinjiri cikin al'ummar shi yana kuka shikenan sai wani sahabi ya ce ya rasulullah menene wannan ya ce ai wannan hazihi rahmatin ja'ala Allah ce wannan rahama ce wadda Allah ya sanya ta a cikin zukatan masu imani jinjiri manzo Allah ya ga jinjiri na cikin wani hali ya fashe da kuka ina ga al'umma shi baki daya wannan bala'in da muke a ciki da manzo Allah ya tare da uba sai hawaye shi ya kare ba shi Allah ya ce mai harisun alaikum bil mu'minina wa ufrahim duk abin da zai dame mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana damuwa da wannan abu saboda tausayin da yake mana alaihi salatu wassalam babu mai tausayin mu kamar manzon Allah shi yasa Allah ya ce mashi wa ma arsalnaka illa illa lil annabi tausayin mu yake duk abin da zai dai mu yana damun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan haka sai ya zama manzo Allah ya zama baba ne na kowa shine baban halitta mu dukan mu ƴaƴan shi in yaga abu zai cuce mu sai ga manzo Allah ya tada hankalin shi in yaji abu zai amfane mu sai ga manzo Allah yana rawar jiki ya za a yi musame shi annabi alaihi salatu wassalam yana cikin sallar istisqa'i ce ko kusufu shams ana cikin sallah kawai sahabbai suka manzo Allah yayi gaba ya ci ya mika hannu kamar zai dauko wani abu alaihi salatu wassalam kuma sai ya dawo ya ci gaba da sallah zuwa can sai kuma suka ga yayi da baya da baya da baya kaman zai dawo cikin sau sai sahabbai bayan an gama sallah suka ce ya rasulullah mun ga kai wata sallah da mu taba ganin irin ta ba yace wallahi ana cikin sallan nan aljanna aka nuna mu da aka nuna mana aljannan nan yace irin ni'imar da Allah ya tanada da abubuwan da ya tanada a cikin ta yace sai na ga wani hannun dabino guda ɗaya sai na sha'awa ku ci shi ya ce wallahi da na tsinko wannan hannun dabinon guda ɗaya na kawo muku ya ce za ku ta shi ila yamin kiyamaci yanzu wane ne cikin mu nan za a kai shi za a kai shi central bank a buɗe mai inda ake buga sababbin kuɗi da Allah in zai fara ɗiba nawa zai fara ɗiba shi annabi Muhammad in zai yi abu namu yake fara yi to mun ga kai baya ya rasulullah yace abin da yasa ku ga nayi baya yace wuta ce aka nuna mun da tashi hankali yace shi yasa ne baya saboda ku dan neman Allah ya tsare ku daga sharri awaisun alaikum bil mu'minina raufur rahim da ka manzo Allah ya dauke mu yaya shi kuma haƙƙin da ke kan mu shine duk dan kirki ya kyautata mu baban shi duk abin da muka san manzo Allah bai so wanda in an yi shi manzo Allah zai nuna bai ji daɗin wannan abu ba wajibi ne mu kiyaye shi dan manzo Allah alaihi salam yana cewa yana cutar da mamaci a cikin kabarin shi abin da ke cutar da shi da ran shi annabi ya hana ƙarya to idan kai ƙarya ka cuci manzo Allah in kai ha'inci ka cuci manzo Allah in kai yaudara ka cuci babanka manzon Allah in kai in kai yake zumunci ka cuci babanka manzon Allah duk abin da kai na saban Allah to ba kai kanka ka cuta ba a'a babanka ka cutar wallazina yuzuna rasulullahi lahum abun alim shi sa manzon Allah kullum fatan shi mahaukan hanya ya za a yi musadi da aljanna ya annabi wa shi bai da wata bukata aljanna amma ji fa abin da yake so yan an je ranar kiyama an gama wucewa da al'ummatai daman da an zo za a fara mana hisabi ya zo gaban Allah ya ce ya ubangiji ai ba magana hisabi ba ce ai magana ceton alƙawalin da kai mun Allah ya ce masoyina ka bari in yi hisabi ya ce ya ubangiji to ka bani hisabin umma al'umma ta hisabi ni da kai Allah ya ce a'a masoyina huta ni ne zan masu hisabi abin da yasa nake zan masu hisabi ban san su wulakanta a idanka ban san su wulakanta a idanka abinda za a yi ka bari idan na ga wani laifi ko kaskancin da suka yi zan rufe shi ba za ka gani ba alayhi salatu wassalam yace to Allah na yarda kai hisabi ko maza Allah na nan tsaye duk abin da za a yi gaban shi za a bayan kuma an gama sai ce to Allah kayan yanzu a fara zartar da hukunci kamun alƙaula kai mun alƙawalin za ka bani ceto na mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu tambaya babu hisabi aka ce in ƙara roƙo ka ce mun za ka ban dubu saba'in sau dubu saba'in Allah ka biya mu wannan ka ce kai mun alƙawali za ka bani ceto adadin gashin ƙabil wata dabbobin wata ƙabila wadda a lokacin duk za yankin maka ba ƙabila mai yawan dabbobin su za ka ban ceton adadin gashin dabbobin gara ba adadin awakin ba ko nan garin yanzu aka ce za a ba da ceto adadin gashin tumakan garin nan dubu nawa za a samu to adadin gashin su ke za mu maka masoyi duk bayan wannan Allah ne zai yi kuma in ya gama ce to kuma ni ai ka ce ma asa an yab aska rabbuka maqaman mahmuda to yau in nuna ma al'umma ta maqaman mahmuda Allah ya ce faso ina je kai ce masoyi je kai ce to magana ya za a bata ko ba je kai ce a ta tafiya wani barawon sanki da nabi ne ce mashayin giya ne ce dan ya ka biyu ne ce an ce har sai shedan ya ga arhafa ya biyo layi annabi zai ce wuce jibril ya ce shedan ne fa yace ya ubangiji yace to kai shedan ka koma gun Allah ku shirya ka je kai mai sujada in ka dawo zan zan cece ka dake bai da rawo ce ai to ai tunda da da ban yi sujadan nan ba yanzu ma dai ba za ta yi ko billahi allazi da zai ce ta wallahi da zai ce da ya alce ce shi yasa manzo Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna yadkhulul jannata illa man ab kamar yanzu ne ana raban banda din dubu ɗari dubu ɗari aka ce duk mai so ya zo ya amsa kai kuma ya ka zauna wa ya ki amsa shi dai haka ba za a fita mu zo mu shiga aljanna ku zo mu shiga aljanna ku zo mu shiga aljanna haka na cewa wani to wani da ko wutar ka wani yau fitsari mu tashi wallahi haka za a yi mana ranar kiyama alfarma annabi duk wancan tashi hankalin da kake jin ana faɗi za a yi shi amma yanda bambancin yake kaman bambancin za a tafi taro ne amma taron nan akwai iya faɗin jirgin sama a jihar akwai masu motoci na alfarma irin motocin gwamnoni akwai masu irin bamban nan mai tafiya akwai masu irin bakuwar huntuwa dan dima huntuwa a ita ma mota ce ko akwai masu mashin akwai masu keke akwai masu tafiya a ƙasa akwai guragu duk ina aka ruwa kuma duk inda aka isa kan lokaci ne to wasu ne za su sha wuya mu lokacin da ake shan wuyar ba mana sai dai mun ji allin a ce wai ina labarin can kudu kudin nan can wajen aka yi mu ba muna wallahi mu bi annabi Muhammad haka ce fa huwa li kulli walidin wa abul khalqi jami'an wa hum lahu abna'u rahmatul lil alamin rahmatul alamin yace shi manzon Allah shi rahmatul alamin rahama ce ga ta talikai baki daya na akwai bambanci da rahmatul lil alamin da kuma rahmatul alamin akwai bambanci in ka ce rahmatul lil alamin shi rahama shi ce zai dauko ya ma al'umma a'a aka ce rahmatul alamina duk abin da al'ummatai za su samu na jin daɗi shi ne wanne ya fi ku ka shi rahmatul alamina shi rahama dukkan talakai duk abin da kaga an yi mai daɗi an ji daɗi an ce an gode to annabi muhammad duk abin da kaga an yi ba daɗi to ba shi bane rahmatul alamina manzo Allah alaihi salatu wassalam a cikin wannan rahamar da Allah subhanahu wata'ala ya mashi wannan zaman namu kadai rahama shi daga manzo Allah domin da annabi bai zo ba to yanzu ka tabbatar da wanda suka sha tulunan giya na maguzawa yanzu na Allah kadai sai iya kasu ba za ka samu Muhammad nan ba ba za ka samu Abdullahi ko Abdurrahman ba su sai dai ke ta jin sunayen kwashe-kwashe baban ka yi ma laifi ka yi mai duka kuma ka shiga gidan ka kwanciyar ka ba wanda zai maka magana baban ka yi mutu ka aure innarka ka haifi 'ya'ya ka aure abunka in ka gama ta wani kana so kawai sa'a za ka samu tun da yanzu da bindiga kawai ka yi mai harbi ɗaya a ka ka je ka tasa ta na kashe mijin mutai gida ka iske mutum na da mata amma zai iya amma zuwan manzo Allah ba ye mana saiti ye mana ka'ida ye mana abin da ya kamata haka za ka auna a cikin komai ka kalli kawai tsarin suna tsarin suna kaɗai da manzo Allah ya samu mana ya isa alkhairi yanzu duk wanda zaka ce ya kai na kace to Allah ya canza maka sunanka ni zan ba da rago a canza maka sunanka wa zai yadda to amma yawan kaje garin magu zaka ce ga raguna kowa za a canza mai suna za a ba shi rago ba za su yadda ba alayhi salatu wassalam a tsarin sunan shi kaɗai yadda ya zo da tsarin sunayen shi da yadda ya nu ya martaba sunan ya darasa sunan wannan kaɗai ya abinda ba manzo Allah ya ce manzo Allah alayhi salamu ya ce duk mutumin da ya sa ma ɗan shi suna Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin neman albarka yace to da uban da uwar da shi yaron da aka sa mu suna da Allah ya gafarta musu ka sa mu ɗanka suna Muhammad to da kai da ka sa suna da shi ɗan da uwar da innar da ta haifa ku di yan aljanna ranar kiyama ranar kiyama ba abin da zai auku idan aka zo aka tara aka yi zugudum din na aka yi jingim kawai wani mala'ika zai fito shi lai ce ya ku mutanen taron kiyama duk wanda yake da suna Muhammad ko wanda yake da suna Ahmad ya fito fili a zo a taro ta ce to ku nan kun ga kowa aljanna ta mala'iku a raka su sai aljanna sai wani ya gajan hakuri sai wannan gajan hakuri ne an ce an ce aljanna ba ta tambayi wani ne sai ce to me yasa aka yi mana aka yaki ai Allah ya yi alƙawarin duk wanda ke da suna Muhammadu ko Ahmadu ba zai mai azaba ba sau ku ji an yafe mu an sa sunan manzon shi yasa manzo Allah ya ce za ka mai tsoro wala da Muhammad fa akrimu wa waqihu wa la taqaddu lahu wajha ga aina ruwaya hadisi da wannan da ka shi manzo Allah alaihi salatu wassalam rahmatul alamin shi rahmat talikai ce duka ya hakikar da Muhammad ya shi wasu wanda bani yana kawo maganganun malam ya kawo maganar wani wanda daga cikin magabata yana ko Abul Abbas al-Maghsili yake cewa su annabawa baki ɗaya. su an halice su ne daga rahmatullahi shi ku annabi Muhammad an halice shi ne daga ainihin rahmatullahi ainihin gwaituwar rahama Allah daga nan aka yi annabi su ko wani annabin daga bawon rahama aka yi shi wani daga farfaran nan shi ko manzo Allah daga wannan hakikanin gwaido aka yi shi shi yasa duk abin da ya taba kai zama in ya taka guri ana farin sai ciyawa ta fito in ya kalli sama aka ce ba hadari ne ruwa ya zuba kalli dai hadisin da muka sha karanta mana manzo Allah bai yana kan minbari yana hutuba ne ciyawa rasulullahi fari yayi yawa ga talauci ga kunci ga kaza ka roƙa mana Allah da ya daga ya gaya mu sahibin nashi kaji yadda muke so kan yi sauke hannu a jami'a kuma sai da aka yi tashi ana ruwa kuma wani ya rugo ciya wasu to duk kuma hanyoyi ho ba inda ake yi dabbobi na mutuwa ruwan ne ya yawa yace to ya masoyi na alal zawaj wan nawah Allah a kai shi can kan gwazazzabai mun gode kan a hito masallaci kai ba za ka ce an yi hajjaru za ka shi rahama ne ga talikai an tambayi mala'ika jibril ko da shiga yanan gaba zai kawo ya ce rahamatul alamina kullun nala nasiban kowa daga cikin mutane ko ka sani ko baka samu ko baka sani ba ka samu kasar rahama annabi lakin sai dai tafawutal ansibahu dangance dangance rahaman ne suka sha bamba kafiran zamanin annabi ka san zamanin rahama annabi kafiran zamanin annabi ko babu komai yanzu ka hada da kafiran zamanin annabi adamu wanda tun da yaje kabari ake mai azaba da zamanin da kafiran zamanin annabi wa ya fi shan sauki Fama annabi ce wannan kafiran da in suka yi laifi jibril kawai za a aiko da sauran mala'iku a ce ga sunan ku je ku gama da su akwai waɗanda kawai iskiyar su suna yi sun tare gobe ɗaya da ce musu kai ko shura kafa ba wanda akwai wanda da ya zo fuffuke ƙwaya ɗaya ya sa ya ɗauki garin da ya sama da su sai da suka ranka jin hayaniyar sama ta ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya suna jin koke-koken su ya juyo da su aka gama da su ji mutanen annabi nu lamma ta galma a hamalna kun fi jawo ne ji ana cikin wata wata iya hudun bahiya Allah ya yi musu ruwan tufa amma duk laifuffukansu inda za a gane ramin manzo Allah wasu laifinsu bautar gunki wasu laifinsu ta waya ma'auni wasu laifinsu luwaɗi wasu laifinsu ta'addanci ta rabe hanya ba ma kisa ba to amma yanzu mu duka ba wanda ba mu ka samu mutum ɗaya ya sha jini ya kashe mutum ya ta'addanci ya kidnapping ya zina ya luwaɗi ya mai kuma ya caca duk dai lissafa duk ya gama amma kuma ya je gidan shi ya kwanta ya bacci in aka kira sallah ma ya ce an da mai da Allah alaihi salatu wassalam albarkacin shi aka samu ne da haka kowa ya samu rahaman manzo Allah ne gwargwadon matsayin shi a gurin annabi Muhammad shi yasa ake son kowa ya zafura kowa ya dage ya zama cewa ya samu annabi yace faza min haqul amin malaika jibril shine arruhul amin yace faza minha ya rabauta daga wannan rahama ta manzo kallaba malaika jibril da matsayin shi shine shugaban malaikun Allah baki daya wanda an ce malaika azra'ilu ai mala'ika malaika jibril da zai bude fukafukan shi haka to zai tokare farkon duniya ta farko da ƙarshen duniya ta farko. Kaga ita wannan duniyar da kake gani, kamar ƙwayar sharbi ce a kan darduma. Wannan duniyar da kake gani a cikin sauran duniyoyi ba ta kai girman ƙwayar sharbi kan darduma sallah. Akwai wata duniyar bayan ta ta ninka ta dubu saba'in. ta bayan wacce ta nika wacce dubu saba'in ta haka haka har ta bakwai akwai duniyar da ba komai ita ta iska ce akwai duniyar da ba komai ita ta zafi ce akwai duniyar da ba komai ita ta sanyi ce haka Allah ya yi duk ya kewaye mu da su kuma Allah ya ɗauko wani dutse wanda ake ce ma nun ya kewaye duniyoyin baki ɗaya to duk wannan abin da aka tara baki ɗaya to mala'ika jibril girman shi da zai buɗe fukafukan shi zai tokara can dutsen nan wajen nan wajen ba ya tokara shine shugaban mala'iku amma da aka je Isra'il yana ta ganin shine abu jagoran tafiya da inda aka je zai kwankwasa kowa bai san yaron yaron tafiya bane bai san shi dan rakiya bane ba rakiya ake bai ba din da aka je kwankwasa ko ba sai mamma aka yi ce Muhammadu sai Allah usula ilayhi an aiko mashi ne a ce iya ce marhaban bihi ba a cewa marhaban bihi ma a marhaban bihi ya ke ce sannu da zuwan shi dan ka rasa shugaban kasa kuma da inda aka yi mai rufan su kai mahaifata a ce marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja sannu da zuwan shi madallan da mai zuwan da ya fi kaga da man yana zuwa alayhi salatu wassalam da aka je sama ta shi da jibril ya ga kai abin nan ya wuce hankalin shi sai za mu gurin zaman shi ya zauna mu je jibril ya ce ina yake a inda ƙara tuka ɗaya daga nan hasken halawa zai ji ɗan zai kuna sai dai tunda kai aka kira ka wuce Haka za Allah ya taka ya jibril ya ce ina da wata bukata idan an je shi ba ake aika gun annabi idan an je halama a ce ina roƙon amana kada musifar da ta samu shedan ta same ni shedan din nan da kake gani kuma na ta tsine muwa ba ka da wani guri a duniya inda za ka ɗora tafin hannun ka face da shedan yi ma Allah ibada a gun a fata amma yau gashi an tsire mai an kore shi yace to ni ina son a yi min amana kada wannan bala'in ya samu kiyamun kiyamati manzo Allah ce in naje zan faɗi da manzo Allah alaihi salamu ya je aka yi duk abin da za a yi aka gama sai da zai tawo sai rabbul ula ce to baka wata sakon jibril ba yace ya ubangiji ai kai mafi sani ne game da shi yace to ka je ka gaya mai cewa mun yadda da shi ba za mu yi mai haka ba in Allah yake cewa muqa'in samma qalilun wa ma albauta annabi ya samu ai jibrilu kadai ya zama dan aikin manzo Allah shi ake ba takarda daga Allah ya kawo mu annabi ya ita girma dan Allah yanzu da masinjan shugaban kasa da minista wanne yafi daraja ana ji an yi baki masu ji ya fi daraja ko minista zai shiga sai an mai aka ne to sai aka ce wannan masinjan annabi ne daga gun Allah ya girman shi wannan kadai ya ishe shi wannan kadai ya ishe shi dan haka alaihi salatu wassalam sai ya zama dukkan mala'iku sun samu rahmat daga manzon Allah dukkan halittun Allah sun samu rahama daga manzon Allah yace da ka faza min ruhul amin bi samin da ka ruhul amin malaika jibril shi ma ya rabota da wani kaso kad asaba amana lalle ya samu amintuwa daga Allah cewa Allah ba zai shafe shi daga cikin mala'iku ba albarka annabi Muhammad wa huwa sana'u yace wannan shine yaban da ake maka alqur'ani bayan sama aminin kamar yadda na karanta ɗin za ka girma da martaba da daraja ta isa da ɗaukaka sun isa ga annabi Muhammad. To da ka yan uwa saboda akwai aikin da ke gaban masu aikin sun kammala masu maganar marayu. Na mala Ibrahim ta an kammala. Ko da gashin ga masu kyamun. To na. to da haka ina ganin mu yi hakuri da Allah wani sulhu ne can kuma to iyaka wanda suka zo su zo a ba su wanda ba zo kuma ya ba su yi ai abin duk marayan da aka yi mawaya din nan su shigo su ba da sunayen su marayan da aka ce za su zo su shigo ciki kawai amma dai kafin nan akwai kamar yadda aka sani makaranta tana duk shekara in Allah ya kai mu kaka irin wannan muna neman tallafi na zakka domin tallafa ma marayun da muke da su wajen maraya ɗari uku da wani abu wanda suke a hannun to ya zama cewa an ɗan ma taushe hannu lokacin tun daga masu shinkafa sun kusa kwashe abu su mako yauwa to don haka zakkar ko ta abin nan dai in ma sun cinye zakkar sun ba su su kawo mana cikin nasu mu ba marayu na Allah ya ce duk wanda ya ba su shi ma zai ba shi gudunmawa an fahimta ko za ka so za a yi shigo kawai an fahimta da haka ga tallafin takardar neman tallafin marayu wanda ake bada dinnan ga dukkan manoma da masu bada gudunmawa ga marayu da haka an gabatar da ita da haka da sunan Allah da salatin annabi alaihi salatu wassalam mun gabatar da mun buɗe asusun tallafin marayu na wannan makaranta wanda ake an san zakka domin a taimaka ma marayu ko manoman mu su sani cewa yanzu yana daga cikin abin da kwamitin nan ya dogara da shi wanda ake samu abubuwa da yawa wannan tallafin na zakka da ake samu don haka an buɗe wannan tallafin daga yau dukkan wanda zai anshi takarda kamar yadda ake yi ya ansa wanda kuma yake da wani mutum wanda yake ganin cewa in an ba da takarda zai abin nan to zo ya ba da sunan shi masu ba da za su je su kai mai ko kuma shi ya ansa ya kai mashi kuma in zai ba da ya sunan shi da haka ciyaman shi kenan an kammala da a ba raba za a ba raba za a ba duk wanda zai ansa ne zai zo ya ansa wannan kenan abu na biyu jina alhamdulillah kamar yadda aka sani da yan uwa suka sani cewa makarantar alhaji umaru yaro da suke ba da tallafinmu na marayu suna ba da mutum ashirin da shekara ko yanzu shekara kuɗi kenan suna ba mu wannan tallafin a ce dito da tashi tsari suna ba mu wannan tallafin duk shekara to da haka a bana ma sun ba da wannan tallafin na marayu wanda za a ɗauka a kai makaranta mutum ashirin kuma duk an karkasa su yadda aka saba karkasawa ɗin nan da haka in Allah ya kai mu gobe da sashi za mu ɗauki waɗannan marayu guda ashirin daga cikin marayu mu za mu kai su jiri sai gobe ba aiki ko sai jibi ko ya gata shi ne jibin za a iya komawa makarantar kan lokaci Na'am, to dan haka maimakon da mun ce gobe ashe gobe ana tsararin buki mu mun yi babban buki jiya. Yau to dan haka in Allah ya kai mu jigo ranar Talata duk marayan da aka ce za a kai shi makaranta to ai kokarin a kammala abubuwan da za a kai shi in ma ba su kammala ba a kawo shi mu mu je mu gabatar da shi daga baya a je a cika. Da haka muna godiya ga Alhaji Mu'azzamu dan Alhaji Umar yaro Allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara ɗaukaka makarantar su irin wannan tallafin da suke mana shekara hudu kenan ko biyar ko suna ba da wannan tallafin wanda cikin almajiran da suka karanta suka karanta har mun samu wasu sun tafi jami'a suna karatu a jami'a muna fatan matsalar jami'a Allah ya walwale ta don su koma su gaba da karatuttukan wannan kenan don haka Allah ya saka musu da alhayar kuma ko da yamman nan mahaifiyar shi hajji ya jira yanzu nan mata aiko da naira dubu biyu ko naira dubu biyu wanda ta saba duk wata na wani lokacin aiko dubu biyar dubu uku wani lokacin ma haka watanni ta haɗo da yawa ta kawo ko yanzu ga naira dubu biyu ta kawo kan alhaji umar da ya ji daɗi Allah ya jaddada mashi rahama kuma bayan wannan ga kaya nan alhaji babangida kuma ɗan ɗan alhaji umar yaron dai shi kuma ya kawo kayan yaro guda ashirin ya ce a ba su don manzo Allah. Da ka alhaji Umar Allah ya jaddada masa rama. Allah ya cikan mahaifin shi, ya cikan mahaifiyar shi, ya cikan ƴan uwan shi. Da dukkan wanda suka rasu a jara'a su Allah ya gafarta musu. Su ko matayen shi da suka yi saura yanzu ai sauran su saura guda biyu ko to su kuma Allah ya sa su gama lafiya. Hajiya mara lafiya Allah ya ba ta lafiya. Da kuma hajiya mai lafiya Allah ya kara mata imani da kusanci dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ɗan uwa kun ga irin wannan ake yanzu dai mutumin da ya zo ya ɗauki yadi ya ce a ɗauki yadi a bada dan manzon Allah Allah kana tunanin wannan zai taɗi kana tunanin wannan aikin banza yi wallahi muta jama'a muta yi wallahi kana iya duk gama sallar da kiyamun lelin da wurin da sala duk ka gama sai an je ranar kiyama kawai a ce ina wanda ya ba marayu yadi da maulidi dan annabi ina wanda ya miƙa masa aka aike ya miƙa a ce ga ce duk ku zo ku ce aljanna ban ga muku wata hikaya a zamanin cikin dai imaman nan ne wata mata sai wani malami ya majalisi a masallacin garin ya ce ya yi wannan ne don ya tunatar da mutane ranar da aka haifi manzo Allah. Ita kuma wannan matar sai zama tana da kaman kace agwagwa. Namijin agwagwa. Toron agwagwa ko? Kawai sai ce to tun da ko malamin ne ya wa'azi ni ba malama ba ce. In Allah ya kai mu gobe zan kama wannan toron agwagwan zan yanka shi. Zan dafa abinci in ɗauka in kai gidan malamin in ce ni ma ga irin gudunmawa. ta kudurce wannan shi kenan da safiya ce ta ci gaba da hidindimin ta ta shirya abincinta ta yi komai shi kuma wannan malamin cikin jara sai ya mafarki an yi tashin alkiyama shi wannan malamin bai san za a kawo sai ya mafarki an yi tashin alkiyama kawai sai ya ga mutane na ta zuwa da ayyuka na ta zuwa sai ya ga ya rungumo coron agwagwa da kwanan abinci ya zo na cewa ina ne wannan Allah ya anshi aikin ki ki kai mu Allah ki wuce aljanna a mafarki tun kafin ta kawo safiya na yi ta dafa abincin ta sai komai ta je gidan malam ta ce malam da ni ma hadiya ta da kawo je kai zuwa annabi kawai sai Allah ya ankarar da malam wannan tsoron agwagwa sai kalle ga shi ne yake miƙa mata kawai sai fashe da kuka yace to wallahi Allah ya aishi aikin ki yace ni kuma tun kan ki zo kin ji mafarkin da ne kin ji kin ji daga wannan turan agwagwa na ki ce wallahi shi na ga ina nika miki shi ranar tashi an ba an gama wannan ba to ko imamu shafi'i ne dai ko abu hanifa shi kuma bayan matar ta koma shi ma yayi mafarki an tashi alkiyama mutane ana ta dama dama ce sai manzo Allah ya zo yana buɗe hanya yana buɗe hanya yana cewa ainin imra ina matan nan ana ina matan nan sai manzo Allah ya zo ya dafa sai da ya girgiza da ya ce hani allaki hani allaki hani allaki da gari ya waye wancan malamin sai je yana gaya wa abuwa ni ba mutane da kokarin suke kaji mata da gayin wa'azi kaji abin da ta ce wallahi ne mafarki da ita annabi ya dafa ta ya ce Allah ya gode maka ina ma ina ta saboda an hidimta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka wallahi wallahi ga watan da maza ke rigirgi komin talaucin ka ka ce ma matarka a ƙara kwanan abinci a rinka bada dan annabi kuma in za a bada ka a ce fi sabilillah a'a gashi dan annabi dan annabi yanzu akwai wanda da ka zuga shi ka ce dan wance ka wada mutumiyar a ba an gama na ba ka ya ce dan annabi to da haka insha Allah za mu takaita karatun anan in Allah ya sai Allah ya kai mu rana ta gobe da haka ga shi amman za a zai babba su shi in yi kamar wannan sabon ba za a na ga da katuttukan su na na za ki wa suna masu waye
Allah ka haskaka zukatan mu a cikin san annabi Muhammadu Allah dukkan abin da zai jawo mu so annabi Allah ka dora mana shi ko ba mu so Allah dukkan abin da zai jawo sabanin haka Allah ka daka dora mana shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha da salatu fatiha